أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة السابعة والعشرون مقامة عشرين بقوي هكا الهارس بن الوبرية هكا الهارس بن همام قال ملت في ريك زماني الذي غبر إلى مجاورة أهل الوبر هارس بن همام يا رويته قال ملت ناكر كتا أبركن zamanina wanda ya shuɗe na karkata zuwa ga mai ila mujawarati ahlil wabar zuwa makotaka da mutane ahlil wabar yan ƙauye wanda suke da raƙuma shi wabar ɗin gashin raƙumi ne ma'abota gashin raƙumi ma'abota ƙauye ahlil wabar ashabul bawadi allazina maluhum al-ibl wa kuniya bil wabar anha aw wa kana bil ibri bil wabari anha li'akuza akza nufusihim dan nayi riko da abin da ransu nufusihim al'abiyya ransu al'abiyya mai gardama za ce ko dan ni ma na dauki irin al'adansu wa alsinatihim dan na dauki irin harcen su al'arabiya na larabci al'adunsu da kuma yarensu shi kowane yare na ƙauyen sun fi ƙorewa da yaren akan na birni eh kowane yare yanzu ka je ƙauye abubuwa akwai wasu abubuwa da ake amfani da shi akwai wasu kalmomin da ba za ka same su a cikin gari ba in ka cikin gari wasu abu kalmomin za su face kamar su ƙauye duk abubuwa na al'ada din akwai shi a ƙauye kuma yana da suna ba su manta da shi ba fashammartu tashmira man la yalu juhdan yana shiri shirin mutumin da la yalu baya gazawa a wajen kokari kullum yana cikin kokari waja'altu adribu fil ardi gauran wa najdan sai na soma tafiya adribu wa idza daratu fil ardi ai safartu sai na soma tafiya ne anan ba duka ba na soma tafiya fil ardi a ƙasa gauran wa najdan ina shiga kwari ina hawa tudu ila an iktanaitu hajmatan min ar-raghiya har na samu garke min ar-raghiya na ƙananan dabbobi garke minan ragiya ragiya na na shana yake na manyan dabbobi shine ragiya din wasullatan da garke minan sagiya na kananan dabbobi summa awaitu ila arabi ardafi aqyal sai na karkata zuwa ga larabawa ardafi aqyal wa'anda suke ardafi mabiya sarakuna mabiya manya-manyan sarakuna su ne ardafi a ƙiyal wa abna'i akwal kuma na karkata zuwa ga 'ya'yan magana masu iya magana irin masu a larabawa ma laraba maganannu fa'auɗani ni an fa'auɗano ni amna'a janab suka zaunar da ni a mafi ƙarfin ɓangare mafi ciyayuwan ɓangare wurin da in na zauna wani ba zai ci zarafina ba a cikin nasu wa fallu anni hadda kulli nab sun bare min da ko kuma sun sa gibi sun sa min sun sa wa kaifin duk wani haƙori sun sa masa gibi anni daga bari na duk wanda ya so ya cije ni to suna sa wa kaifin nasa din gibi ma'ana duk wanda ya so ya ci mutunci na to suna kare suna hana shi famata wabani indahum ham wala qara safati saham famata waba ni hammun damuwa bata dawo min ba inda hum a gurinsu wala kara safati samun kibiya bai kwankwasa dutse na ba ila an adlaltu fi lailatin muniratil badri likhatan gaziratar darri har sai da na batar da likha shine maf'uli na adlaltu din adlaltu na batar fi lailatin muniratil badri a dare wanda yake da hasken farin wata likatan taguwa gazira darri mai yawan nono falam atib nafsan bi ilgha'i talabiha wa ilqa'i habliha ala gharibiha ni kuma hankali na bai kwanta ba shine falam atib nafsan bi ilgha'i talabiha da yasar da neman sa ba bazan iya barin in ce kawai in zauna shi in hakura in daina neman sa to bazan iya wannan din ba wa ilqa'i habliha bazan iya hakura in jefa igiyansa in jefar da igiyansa ala garibi a kafadansa hata da sartu faradan mihbaran kawai sai na hau doki mai gudu farasan mihibaran wa taƙaltu sai na raka minan mai gudu wa taƙaltu sai na rataye ladinan mashi katsaran mai kaɗawa mashi mai kaɗawa mashi mai kaɗawa yawa ladin sunan abin nan ne ladin din mashi mai laushi shine faras abin nan ladinan kattaran mai kadawa wasaraitu na tafi lailati jam'a a dare na gaba daya a jubul baida'a ina tsaga ina fuda dazuzzuka dare na gaba daya ina tsaga ina fuda dazuzzuka a jubul baida ina tsaga ina fuda ina tsaga jeji wa aktari ina bibiyan kulla shajara'a wa marda duk jejin da yake da itatuwa da jeji wanda yake da fako ba itace ila anna shara subha subhu subhu ko subhu ya za nuskan ka ko yawa na wan subha ya sa fa'ili ne ai na na shara din ila anna shara subhu rayati har asba ya yada ya bude tutarsa wa hayya ala da'i ladani ya ɗauka sautinsa ila salati zuwa ga sallah ya kira zuwa ga sallah fa nazaltu an matni sai na sauka a daga bayan arrakuba daga bayan wannan abun hawan na sauka daga bayan dabba li ada'il maktuba dan na bada sallan farilla bayan na sallan farilla suma hultu sannan na hau fi sa'awatiha sai na hau bayansa wa farartu na gudu an sha watiya daga takunsa takun raƙumin da shi na gudu ba da kafa na ba an sha watiya wasirtu la ara asaran illa qafautu sai na zamanto ba na ganin taku takun wani dabba sai na bi wannan takun wala nashazan ba na ganin wani tudu illa alautu sai na hau na hau wala wadiyan illa jazatu ban tarar da wani kwari ba sai da na tsallaka wala rakiban ban taba ganin ba na ganin rakiban mahayi wanda ke kan dabba yana nemo labarinsa wa jiddi ma zalika duk kokari na tare da wannan ya tafi hadaran a banza wala jidu wirduhu sadaran gangarowansa baya samun dawowa in ka je rijiya da kwanonka na ibar ruwa tulunka sai ka koma empty babu ruwa kaga tafiyan bai yi amfani ba ila an hana sakkatu umayyin har bugu na makafo har ya sakkatu umai ma'ana har rana ya zafi shine ma'ana sakkatu umai din eh lokacin da irin irin rana ya zafi idan ka sai kaga zai daina gani walafu hajirin zafin hajir yuzhilu gailana an mai saboda zafin zai iya mantar da gailana ma daga mayu eh zafi ya kai zafi kenan e gailana da mayu sun yi soyayya sosai yadda ba zai yadda ba zai iya kwatanta ba to shine zafin zai iya mantar da gailana an gai to abin in ya kai su to ai wannan wahalan da na sha mailana ma zai iya mantawa gailana ma zai iya mantawa da gai mai ce wa kana yawman kuma wannan yinin ya zama to adwala min zilil kanati ya fi inuwan mashi tsayi ma'ana inuwan abinan wunin yana da tsayi wa a harra ya fi zafi a kan hawayen almiklat wacce take miklati wacce ‘ya'yanta suke rasuwa fa'aikantu na tabbatar anni illam astakin na minal wakda idan ban shiga ɗaki ban kare kaina daga zafi ba wa astajin mabin rakda ban ɗan futa na karfafu bin raƙida da yin bacci ba to ad nafanin lugubu wahala zai sa ni jinya wa bi sha'ub mutuwa za ta makale mini to fa ujitu ila sarhatin kasifatil aksan sai na karkata zuwa bishiya mai yawan ganye wa riqatil afnani mai yawan reshe mai ni'iman reshe li ugawwirata ta dan na futa karkashinsa ilal mugairiban har zuwa ga azahar da la'asar fa wallahi mastar wa nafsi wallahi raina bai futa ba walastaraha farasi doki na bai futa ba hatta nazartu ila nafi har sai na kalli ila sanihin wani mai budurwa kawai sai wani na gani sai nesa ya budurwo yayo kaina fi hay'atin sa'i a yanayi na sa'i mutumin da yake tsallakawa mutumin da yake tafiya zai zo ya ratsa jeji wai huwa yantaji unujati ya nufi bangare na wai yashtaddu yana gudu ila bukati zuwa guri na fakaretun kawai sai na ji ba na son inti'aja karkatarsa ila ma'aji zuwa guri na hankalin na sai tashi mutum ne baka sani ba je yoyo kanka to ba za ka ba za ka gamsu cikin kadin ba zai yarda da hankalinka ba zai kwanta ban ba zuwa yayi kaga wane ne ba shi alkhairi zai kawo ma ko sharri baka sani ba shine fakaretun iyajahu ila ma'aji fasta'azu billahi shi na nemi tsari fasta'aztu billahi shi na nemi tsari daga Allah min sharri kulli mufaji daga sharrin duk mutum da zai zo min ba zata sun mataraddaitu sannan kuma sai na sa wa kaina tsammani an yi tasadda mun shidan watakila zai zo min ne yana mai shela au ya tabadda ko zai bayyana murshidan ko zai ce raƙumin wane ne raƙumin sai bata dama raƙumin sai ke nema wane ne wane ne batar da raƙuminsa ko kuma na ga wata raƙumu na ga wata taguwa a guri kaza aw ya tabadda mutum falan maktaraba min sarhati yayin da ya kusanci bishiya na wa kada ya hullu bi sati ya kusanto ya sauka filin gidana alfaituhu shaykana as-sarujiya kawai na same shi shehin mu ne ba saruje mutashihan ya yafu bi jirabihi da bargonsa da jirabinsa da abin ya ya rataya jakansa wa mutaginan ubata tajwabi ya sa kayan tafiye-tafiyensa irin su sanda su buta su abin ya sa shi anan hamtansa shine mutakiran fa anasa ni sai korar min da kewa izwara da yayin da ya zo wa an sani ma sharada ya mantar da ni ma abin da ya tafi din kawai shi na ji hankali na kwanta muka fara taɗi su mastaudatu min aina asaru sannan na nemi na tambaye shi daga ina ya tashi wa kaifa ujaruhu wa bujaru ya ya ujaruhu wa bujaru wannan wani wani karin magana ne na ba ya kaifa ujaruhu wa bujaruhu yaya tsohon lamarinsa da sabon lamarinsa yake shine wa kaifa ujaruhu wa bujaruhu yaya yanayinsa yanayinsa yake ba an sha da badiha kawai sai rera wake badihiyan kawai ba tare da kayan tunani ba shine badihu aka ce badiha tuhu badiha tuhu menene badiha tuhu menene namanta ma'asumatun wa fikratuhu masumatun wa badihu kuna man sallama kana tambayan sa kawai zai baka amsa ba tare da yayi tunani ba ko bai taba warware maganar sa ba kawai ka tambaye shi ya rasulullahi me yake zan zai ce kaza ne to ba zai kira ka an jima ce wani ai an dazu abin da na gaya ma ba haka bane a shi masuma ne badihiyan kawai yake bada amsar sa to sai rera waƙe badihan walam yaqul ihan bai ce ishru ba kulli mustatli'in dakhilata amri laka indi karamatan wa azaza kul ka gaya wa limustatli'in ga mai neman sirrin amri wanda wanda yake neman sirrin al'amari na to laka lalle kana da karama wa azaza kana da girma indi a gurina kana da karamci da karama a guri girma a gurina to ana ni dai kan ma bayyana jawbi ardin fa ardin ina tsakanin tsaga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga nan in tashi in je nan shi mai tafiye-tafiye ne baya zama a guri daya wasu ran ni mabocin tafiyan dare ne fi mafazatin fa mafaza da tsallaka daji mai tsayi kuma in sake shiga wani daji daban zadiya saidu guzuri na ni dama ba da abincin sake tafiya farauta shine guzuri na kawai din inda wani yunwa ya kama ni shi tsaya yi farauta da abin da na samu na sa baki na sai na wuce wal madiyatu na alli takalmi na shine raƙumi na abin da zanki hawa nake yin wannan yawo din kawai da kafa na nake tafiya wa jihazi shiri na kuma shine aljirabu wal ukaza jakata da kuma sandana fa iza ma habatu misran idan na sauka a wani birni fa baiti daki na gurfatul khani shine baranda na shago eh bakin kasuwa ba akwai baranda ba ne kwana abin nan to kawai zai je ya aje abin me wannan jakarta sa shine filo in ya daura kansa ya kwana gari ya waya kuma in akwai tafiya wani guri sai ya wuce yace wannan dimu kuma abokin fira na koyaushe juzaza takarduna ina da littattafai na tiliya zakata kawai shenu na yi karatuna to laisa lima usau ni ba ni da abin da zan damu in af in fata idan abin ya wuce zari kayansa ko sandan aka sata ko jaka aka sata dama wasu abubuwan kifi ne a ciki ba wasu abubuwa ne a ciki ba to ba shi da abin da dan an sata zai samu damuwa au azanu ko zan yi bakin ciki in na hawala zamanu bitizaza idan zamani yayi kokarin tube min wannan abin to ba ni da abin da in zamani ya tube min zan damu gaira anni kawai sai dai ni abitu kilwan min alami kullum zan kwana ba ni da damuwan komai ba ni da damuwan komai wa nafsi anil asa munhaza raina ma munhaza ta ya nisantu anil asa daga damuwa arqudul laila sai yasa za ga ina ina baccin dare mil a jafini cikin ido na in na kwanta ba abin da zai tada masa da hankali eh ba iyalai ya bari a gida ko iyaye ba ba wani kadara ya bari ko wani kuɗi ba to kaga kawai abincin da zai sa a bakinsa shi kuma farauta kawai zadi ya saidu shi kuma farautarsa ba na dabbawa ba ko duk wanda ya samu zai iya farautowa eh wani ya farauto da wake wani ya farauto da ilimi wani ya farauto da kaza idan nau'i nau'i duk yadda zai yi in ya ga mutum to ya san irin yadda zai iya ci abinci a jikin mutum to shine ta wa qalbi baridun yace zuciyata tana tana da sanyi min harara yace ta yi sanyi min harara daga zafi wa jazaza da raɗaɗi la ubali bana damuwa kuma min ayyuka asin tafawwaktu bana damuwa da kowane irin kofi zai sha bana damuwa shi mai daɗi da mara daɗi ma bai dame shi ba eh yanzu yau ya ci nama ya kwana gobe ka kawo masa kanzo ma shi ba zai damu ba zai duk abin da ya samu kawai shi shi baya warewa to shine ce bana damuwa ta kowane irin kofi zan sha ba zan damu da shi ba sannan wala halawatun bana damuwa da mai zaki min mazaza daga mai tsani la wala astajizu an aj'ala zulla amma duk da haka bana halalta wa kaina in sanya kaskanci majazan kaskanci din ya zama hanya ila tasanni ijaza zuwa sassauta abin da nake bukata ki duk da haka to ba zai ba zai dauki ba zai halalta wa kansa kaskanci dan ya halalta wa kansa abin da zai ci ya sha ba wai za matsalabun idan wata bukata ka sa hullatal ari zai suturta wa mutum kaya na aibi a tafabu dan liman ya rudu na jaza Allah wadaran mutum da zai nemi zartarwan abin nan zarto zartarwan wannan abu din eh wani abu ne za a samu kuɗi amma zai bata maka da suna sabawa Allah ne to ci a fabu dan liman ya rudu na jaza wa mata tazza liddanati nixon a duk lokacin da kaskantacce ya yi murna liddanati saboda aiki na kaskanci to afa ɗabi'i ba a wuri ɗabi'a na yana ɗanɗanin ɗabi'ansa wati zaza wati zaza da kuma afa ɗabi'ansa da wannan itizaza itazza din girgizar nasa kan wannan kaskancin to ni ina ina tsantsanin wannan haifar malaya gwanda mutuwa walar da ya ba dai in je in aikata abu na kaskanci ba wa khairun min rukubil kana in ji larabawa rukubil janaza hawa makara ya fi alkhairi akan mutum ya hau alkhana ya hau alfasha eh mutum aje a kama shi da wasu abubuwa da bai dace ba sai wani ne je yayi sata an kama shi an daure hannunsa ana yawo da shi yara da mutane suna ganin sa ko a ce an samu wance ta yi ciki wani ne masa ciki to kaga gwanda ce ai wani yau ya mutu gashi nan gagawansa yace to ni yafi ya fi masa alkhairi sun marafa ilayya darfa sannan sai ya daga kansa zuwa gare ni wa qal yace li amri ma jada'a tasirun anfa wannan karin magana ne na larabawa eh ba a banza kasiru ya yanke hancinsa ba dan adam a hankalinsa ka zo ka dauki wani abu ka yanke hancinka ka ko wani abu akwai wata abu akwai wani abu da kake shirin yi a banza dai ba za ka tsani ba za ka abin nan ba to wani ne kasiru zamanin da ya yanke hancinsa eh yace to haka nan kai ma baka fita a wannan lokacin ba ma'ana ba a banza na ganka a wannan gurin ba shine ma'ana eh mutum ne ka ganshi a wani guri gun da kuma baka saba ganin sa ba to wane ba a banza na ga wane a irin wannan lokacin ba a banza to shine bi amrin ma da da kasirun anfahu fa haka bar tuhu kabaran naka tisariha sai na bashi labari labarin taguwa ta da tabbata ta ta fita wa ma ayantuhu fi yawmi wal bariya kuma na ga irin wahalhalun da na sha anaitu ba ayantu ba wa ma anaituhu irin wahalhalun da na sha fi yawmi a yau dina wal bariha da jiya faƙala ce da'il iltifata ila ma fata ka daina waiwaye zuwa abin da ya abin da ya wuce waɗi ma ila ma ɗaha ka daina waiwaye ka daina ɗaga wai kanka ɗaga idanka ila ma ɗaha zuwa abin da ya halaka wala ta'sa ala ma zahaba walau annahu wadin min zahab kar ka damu da abin da ya wuce ya shuɗe ko da kwari ne na zinari wala tastamil man mala arrihika karka karkatar da wanda ya karkata daga iskanka wa adrama nara tabari haka karka karkata karka karkatar da wanda ya fura maka da wuta na damuwanka walau kana ibna buhika ko da ranka ne aw shaqiqa ruhika ko da shaqiqi ne na ruhinka sun makala ta hal da kafi an taqila to tunda ka sha walan ka kwanta mana sata zai marfa dama ba ya ce shi guzurinsa farauta ne da kaza ba ta zai farauce shi ta ce ba za ka tuka kwanta mana shi ne hallaka fi an taqil wata tahamal qala wata tahamal qala wal qila haka yasa na ba bai sa an ba yawa wata tahama ka kare kanka da an ce na ce yawan surutai fa innal abdana an ba'u ta lalle jikunkunan mu sun raunana saboda wahala wal hajirata zatu lahab akan rana kuma ranar nasa mai zafi ne walan yaskul alkawatir ba abin da zai goge tunanin dan adam wa yunashid alfatira zai sa wa raunin ne nishadi ka ka'ila fil hawajiri kamar kamar baccin tsakiyar rana wa kususan musamman ma fi shaharai nadir a watanni biyu a shaharai a shaharai nadir shaharai watanni guda biyu na zafi watanni na zafi shine sharan najiya fa qultu zaka ilaika nace a wannan daidai ne wannan zaka ilaika wa ma uridu an ashqa alaik har sai na ce masa sharu da wannan yace a zaka ilaika ai wannan daman ka ne kaga dama sai mun kwantan kana so ni ko ba na so in tsananta maka wa ma uridu an ashqa alaik fabtarashat turba kawai sai ya shimfida kasa wata ja'in min share kasa ya kwanta dama ba shi fida ya kwanta wa azhara an kada haja sai ya nuna yayi bacci shi ya shi wannan bakon sai ya nuna yayi bacci irin baccin gangan din nan yayi dan wancan da yayi bacci shi raƙumin sa ne ya bata ya fita neman raƙumin to da doki ya fito to ya zo ga doki yana tsaye ya daure doki ya zauna a karkashin bishiya zai futa in ya tayi zai wuce ne ma to shi wannan bakon ne da ya zo sai ke tambayan bakon yaya kake ya lamarin kake to sai ke ba shi tarihi sai ni kaza ne ni kaza ne to bayan su ga magana ce to mu dan kwanta mana mu futa tun daga ba ɗaya mu mun gaji to shi me shi bakon ya fara yin bacci kaga kai ma za ka yi bacci to sai ya kwanta sai ce shi ya nuna kamar kamar mai bacci ne baccin gangan yake yi shikenan sai wa azhara sai ya nuna an kada haja ya yi bacci warta faktu ala an aharusa ni kuma na dan na dan jingiru na dan jingiru na dan jingiru da nan haka kamar haka ina na dan yi haka amma na bude ido na saboda na dan ga na dan yi gadin dokin nawa an aharusa na ina gadi wala an asa ba zan yi gengedi ba fa kazatu ni sina kawai sai gengedi sai ya kama ni iz zummatil altina yayin da aka sawa harshen mudin linzami kaga aka yi shiru ko fira hake inda ba rufe baki ba to za a iya kwana ana taɗi to amma ɗaya ya yi shiru ɗaya yana magana to shi ga gaba ɗayan su baccin zai iya zuwa musu falam ufik fa tun da azhar din ban farka ba illa wallailu kad tawallaja sai da dare ya shiga sai ga ni kawai da na farka dare ya shigo wan najmu kad taballaja tauraru kuma ya haskaka wala sarujiya wala musraj babu ba saruje babu mai sirji shi abu zaidu shi ne saruji abu zaidu saruji shi kuma doki ne musraj fabitu shi na kwana bilailin nabigiya shi na kwana da dare irin na nabiga eh nabiga ne aka yanke masa hukuncin kisa to wannan daren yake cewa fabitu ka annisa wa ratli ba'ilatun min ar-rukshi fi an yabiha summu naqiu yace na kwana kamar miciji ne ya cije ni haka miciji ne ya sare ni haka na kwana micijin ma duk maganin da aka yi baya wannan maganin kamar kara masa aka yi to haka na kwana to wannan shi yasa duk wanda ya duk wanda ya kwana a dare mai tsanani sai a ce ba ta bi lailatin nabijiya wani fa jiya ya kwana irin daren nabiga wa ahzanin na kwana da damuwoyi ya akubiya irin na nabi yaqub alaihi salam eh in ka ce ai bittu bi ahzanin ya akubiya to ka kwana da damuwar rashin wani eh to ka kwana da damuwa lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya rabu da annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub aka raba shi da annabi yusuf alaihi salam to irin kuka da damuwa da yayi kala inna ma ashku basi wa huzni ila allah to laraba suna karin magana da shi kai wane fa jiya ya kwana da damuwa irin da annabi yaqub wa usawirul wujum wa usahirul nujum sai na soma tasowa alwujum yin shiru shiru kawai ina fira da shiru wa usahirun nujum kuma ina kwana tare da tauraro ina kwana ina kallon tauraro haka na kwana ufakiru tara tamfiru jilati tafiyar da yayi din tafiya ne ka wuni kana tafiya a daji ka kwana kuma dokin da dokin da ya kai kadin babu an kwace to komawan a kafa tunanin da yake in wani lokaci na tunani fi rujilati tafiya ta a kafa wa ukra wani lokaci fi raja'ati akan komawa na ila an wadaha li indaftirari sagrin dawi fi fi wajhi aljawi rakibun yakidu fi dawi kawai sai wani mahayi shine fa'ilin wani mahayi yana sauri a jeji wadaha li ya bayyano min indaftirari sagrin dawi lokacin da wusuriyan asba haske na safe yayi murmushi fi daufi waje jawi a fuska na jawi na sarari ka turo min nan almatu ilayhi bi saubi kawai sai na nuna masa da rigana da laraba kana da mata ko sai ka samu riganka sai ka in kai ka daga to sai ga cewa mutum ne sai ga cewa akwai wani yana neman taimako eh yanzu a jejin ka bata to sai ka hauko daji sai kai ka hauko bishiya sai ka daga kaya laraba suna hange da wannan za su lilleka in sun damu na za su za su mutu wancan gurin sai ne masa ishara birasi bisaumi da tufana wa rajautu sai ne tsammani an yi arrija sai karkata ila sau biyu zuwa bangare na falam ya aba bi ilma'i bai damu da wannan nunin da nake masa ba wala awa kuma bai tausa bai karkato liltiya'i ga damuwan bai tausaya wa damuwan na ba bal sara ala hi natihi sai tafi a kan yanayinsa hankalinsa wa asmani sai ya harbe ni bisani ihanatihi da kibiya na walakantarwarsa fa ufadtu ilaihi ni kuma sai na biyo shi na taro shi li astardifa dan na hau bayan taguwar nasa ya taimake ni ya tafi da ni gari na ko kuma ya tafi da ni wani kusa da wani gari wa atamil wa atamil kuma ne ya kuri cewa zan iya daukan girman kansa ko me zai mu inda zai daura ni akan raƙumi ko zagi na zai tai na yarda falan ma direktu yayin da na riske shi ina gudu da yadda na je gurin sa bada aini bayan na gaji wajaltu fi masrah al-aini na kewaya mana na zira ido na akan raƙumin nasa kawai wajattu na qati mabdiyatahu wa dallati luqfatahu ina samu taguwar da na fito nema shine akai eh taguwar da yake kai din shine taguwa ta da tabata wa dallati luqfatahu abinda ya tsinta abinda na batar shi ya tsinta fama ka zartu kawai ban ja da baya ba an azrai tuhu an sanani kawai yana fizge shi daga tozon wannan raƙumi na ƙasa da shi wajazabtu wajazabtu na jazdar ba zimamiya na fizge shi daga gefen wannan ragaman nasa wa kultu na ce ana sahibaha ana sahibuha ni ne mai taguwan nan wa mudilluwa a gona ta bata wali risluwa wa nasluwa ina da nononta wa nasluwa da ɗanta fala ta kun ka ash'ab kar ma ka zamanto kamar ash'ab ash'ab wani mai kwaɗayi ne sai ya ga ce wala ta kun ka ash'ab to kar ka zamanto ka ash'ab kar ka zamanto mai kwaɗayi mai kwaɗayi abin da ba za ka samu ba eh rajulun madaniyun sahibu nawadir eh yana da abubuwa wa kana abukalun nasi aka ce ya zama mami rowan mutane aksaru daman kuma yafi kowa yawan amman to abin da yake nufi fala ta kun ka ash'ab karka zamanto mai kwaɗayi wajen karɓan wannan taguwa ɗin ka zamanto irinsa kana kwaɗayi da dukiyar wani fatutu iba wata ta'aba ka gajiyar da wani kai ma ka gajiyar da kanka saboda haka kawai ka bani taguwa ta kawai ba ka ce na ce fa kaza yalza'u wa yas- wa yasi kawai sai ya soma yalza'u wa yasi shi wannan wanda taguwar yake wanda taguwar yake gurin nasa din kawai sai soma yi min fada yana min kara yana suka na yana min kara yawa wa yattaqiu yana min bushewan ido wata wata menene gaban
wala yastahi
wa yattaqiu din gaban wala yastahi ko babu wata tadihu ko babu yawwa magana ce kututu ba za ta fita ba muskan nan akwai kada da yawa wa yattaqi wa la yastahi yace yana jin- yana mun rashin kunya baya jin kunya wa bayyana ma huwa yanzu wa yalid a wannan lokacin yana tasan min kuma ya sauko ya tashi ya sauko wa yastasidu wa yastaqil wani lokaci yayi kama da zaki wani lokaci kuma ya zama ya ya kaskance iza ga shi na Abu Zaidi wanda zai ya saci dokin nan sai sake zuwa masa labisan jildan namir yana mai sanya fatan damusa eh ma'ana da hali na jarumta ya zo zai kwace min taguwa ta ya bani wa hajiman ya fado mana hujumar sailil munhamir irin fadowar ruwa munhamir mai kwararowa sai da ambaliya yake zuwa ba zata wuro wuro wuro kawai baka zata ba ruwa sai ga ya fara shiga gidanka fakiftu na ji tsoro na ce farkar fa ya zai sake haɗa min da taguwar tawa ya tafi wallahi eh, ya ce akwai wallahi yawa fakiftu wallah na ji tsoro wallahi kada yau din sai zamanto kamar jiyansa kada farin watan sai zamanto irin ranarsa fa alhaqa bil qarizain sai na zamanto kamar a hada ni da al qarizain akwai wanda suka tafi bagaruwa a kasar Laraba da za su je su kawo bagaruwa da suka tafi har yau ba a ji labarin su ba ba a ji duriyar su ba sai ganin da suka to shi ya yake cewa ba za ba zan baka kaza ba har sai al qari hatta ya ubanna al qarizain har sai qarizain su zo wa asira kabaran in zamanto labari ba da ainin bayan gani nan da zati na falam ara illa an azkartu ban gani ba sai dai na tunatar da shi al-uhudiyat al-masiya na tunatar da shi abinda mansiya ko al-abubuwan abinda yayi na- wanda ya manta kuma aikin sa na jiya na tunatar da yi wa nashattuhullah sai na da Allah awafa li talafi am lima fihi itlafi shin ya zo ne dan akwai yauma ko babu yawa awa falis talafi shin ya zo ne dan ya riskar da ni dan ya dan ya kwace min haƙƙina an lima fi itlafi ko ya zo ne dan ya halakar da ni fa qala ce ma'azallah ina rantsuwa da Allah Allah Allah ya kiyaye kai an ujihi za makulumi in karasar da wanda na ji wa rauni shin ya ji ma rauni ba zai karasar da kai ba shi adalcinsa in ya cuce ka so daya to zai sake cutar ka ba eh ba zai cuci mutum ɗaya so biyu ba eh ba zan karasa wanda na ji wa rauni ba ba zai ji ma rauni ya zo ya karasa yankanka ba in ya ji ma rauni kana ta burburu wato shai barka kana burburan ba zai yanka kai karasar da kai ba inda sauran rayuwanka to zaka tashi au asila haruri bi samumi ko wannan hada zafi na da samumi wuta na da zafi na ba zan hada haruri da samum ba da zafi biyu kenan bal wa faitu kali akbura kuna halika na zo ne dan na lura da hakikanin halinka wa kuna yaminan lishmalika dan na zamanto hannun dama ga hagunka a tsakanin da zalika ja shi hankali na kwanta a wannan lokaci wan jaba istihashi wannan damuwan da nake ciki sai ya kau shikenan sai atlatu falamma yawa atlatu sai na nuna masa ɗin allika labarin wannan laka wannan taguwatawa wata barku a sahibi da kuma irin yafi wanda shi wannan mai raƙumin wanda na na kama raƙumin na bilkiha da bushewan ido na bawa abu zai labari kawai fa nazara ilai nazara laisal irrisa sai na ya dubi wannan mutumin irin yadda zaki yake duba abin zaki na cikin dufuwa ilal farisa zuwa abin farautarsa irin yadda yake kallon sa da abin farauta haka na kalle shi zaki idan ya ga barewa yadda yake kallon barewa to haka she ya kalli wannan mutum kuma ashira qibala hurma kawai sannan she ya ya seta kibiya a bangaren wannan mutum ce idan baka ba ta uwarsa ba zan harbe ka wa aqsama lahu biman ana rasu ba ya rantse masa da ubangijin da ya haskaka safiya la illam yanju manjad zubabi wallahi idan bai gudu ba irin gudu na kuda wa yarda min al-ganimati bil iyabi bai yarda da dawowa ba daga barin ganima ya bar ganima ya dawo empty to la yuri danna sinanahu wa- warida yace wallahi sai ya shigar da kaifin wannan mashi din ga warida ga jijiyarsa wala yabda annabihi walidahu wa wadida zai sa fada mana zai bakanta ran ƴaƴansa da masoyansa ya kashe shi kaga ai ran ƴaƴansa da abin din kaga ya bata musu rai fana baza zimaman naqati wa hasa kawai sai jefa sai jefar da taguwa sai saki sai saki wannan zimami na tar- taguwa din wa hasa ya gudu wa aflata wa lahu husas ya subuce wa lahu husasun iyada yana mai yana da mai abin nan husas hasa ya husu na gudu yana da yana da menene ce yana da yana da numfasawa na kan sharhan ya dan yi bayani ne ina yake falahu husasu eh ina gurin da yanzu yake karanta ya biyar ko husasu wal adu yawa gudu wa awi durab ko tusa wala ku husasu yana da tusa tusa mai kara shine duraku mara kara shine fusaku faƙala li abu zaid ya ce ta sallama ka karɓi taguwarka wata sallama ka hau ka hau tozonsa tozon taguwar ka karɓe ta ka hau tozon fa inna idal husna yayi ni eh wannan ɗaya daga cikin kyawawan abubuwa kyawawa guda biyu wa wailun wannan wani bone ne ahwan wanda ya bi sauki akan waili guda biyu azaba biyu ne aka ya fuskance ka to amma ka ka ka zamu a- ka hakura da ɗayan ka ga abu na azaba biyu da ya fuskance ka tukun yanzu sai aka baka mafi saukin azaba din kala har zuna ma fahirtu baina laumi a na gigi tsakanin zargin Abu Zaidu din da godiyansa gode masa zan yi ko in zarge shi wa zinati naf'ihi bi durri na zauna na gigice tsakanin auna amfanin da yayi min da cutarwa fa ka annahu nujiya bi zati sadri kamar an gana masa abin da yake cikin kirjina aw takahana ko ya duba ma kamara sirri abin da ya abin da ya sulku da sirrina fa qabala ni bi wajhin tali shef taro ni da fuska sakekke wa anshada bi lisanin zalik sherera da harce mai kaifi يا أخي الحامل ديمي دون إخواني وقومي إن يكن ساعك أمسي فلقد سرك يومي فاغتبر ذاك لهذا واضطري شكري ولومي يا أخي يا دان وانا الحامل ديمي wanda ya ɗauki cutar wanda ya yi haƙuri da zaluncin da na masa duna ikwani koma ba da ‘yan uwana da mutane na to in yakun sa'a ka amsi in jiya na ya bakanta maka da rai ai fa laqad sarraka yawmi yau dina kuma ya faranta maka da rai tunda na kwace ma raƙumin ka na baka waga tafir zaka ka yabe min wancan laifin lihaza saboda alkhairin da yau na ma waddare ni dai ba godiya ko zargi nake so ba waddare shukuri wa laumi godiyan da laumu din dukka jefar da shi kawai ka tsaya shiru kawai karka gode min karka zarge ni su makala ana ta ikun ni mai jin haushi ne wa anta ma ikun ana ta ikun wa anta ma'ikun yawwa me yasa na ka jinsan nema da bahana eh ana ta ikun nan ba shi da yana ina yawa ni mai jin haushi ne yawwa da jin haushi ne wa anta kai kuma mai bakin ciki ne ko wa anta ma'ikun kai mai bakin ciki ne kana cikin bakin ciki fa kai fa na tafi'u ta yaya zamu haɗu zamu dace wa walla sai ya juya shi abu zaidu ya furi adimal ardi yana tsaga fatar ƙasa yana taka ƙasa wa yarkudu dirfahu yana buga dokinsa ayya mara kada kowanne irin duka mana yana gudu da dokinsa kowanne irin gudu fama adautu an ni ma ban tsal ban yi ban yi wata wata ba anikta attu madiyati na hauta guwata wa uttu lidiyati kawai sai na koma ga manufata hatta wasaltu ila killati har na haɗu na- na isa zuwa ga hillati ko zuwa gari na yawa ba hillati ba ba dallatayya wallati bayan waɗancan masifu da suka faru da ita wannan abin da ya faru da ni duka
Allah ya sa ya dauka